na ce to alaga wata malam bambankiya muke kenan shi yasa muke ganin tasgaro ba ma dogaro ga Allah
haka ne mana sai yaƙini ake so to shi ne yake yin kaɗan shi yaƙini yana samuwa ne in akwai masu yaƙini a kewaye da kai sai zama kamar garoshi ne ana sa ziga-zigi sai ya ƙara yi jawur amma mutum yana cikin marasa yaƙini kamar garoshi ne aka jefa cikin toka shi ma sai ya zama tokar to wannan zamanin na wannan ne wanda kaga ya tuna Allah sai ya gama kurewa duk dabararsa kofa ta toshe sannan ko sai tuna Allah to wannan abin da ake ta fama da shi kenan shi za ga da yawa mutane ba lafiya su tafi waccan ƙasa a kai kuɗi maɗuɗai a ce ba a samu nasara ba a koma waccan ƙasa kuɗi maɗuɗai ba a samu nasara ba duk wanda ka tambaya shin ku kayi sadaka sai ce bai yi ba kuɗin yake ka baturan kawai da likitan yake kallo amma ya sadaka Allah ya masa maganin mu sai ba ma ya tuna Allah shin ka sa an yi addu'a shi ma ba zai sai ce bai sa an yi ba to haka ake samu zamanin nan mafi yawa da abin da muke gani na zahiri da shi muke dogaro ba da Allah ba haka ake yi yanzu akwai yayanmu alhaji uba yana mai gaya mana wata ran nan da ana zama makoki ya ce wata shekara daidai goman dare kano sai aka ji wata wani jiri kamar hadiri gadan gadan ya taho ashe dango ne aka waye gari faran nan ta taho ta rufe birnin kano gaba daya tun goman dare sai da aka kai sha biyun dare na kashe gari ba ta gama wucewa ba duk al'ummar da allah ya aika wannan sai ta halaka ta da jirgin sama ba za a iya yakatta ba daban ba za a iya yakatta ba abin da ya dinga tafiya tun goman dare har sha biyun dare na kashe gari a rufe kano gaba ɗaya ba rana wucewa kawai take yi to bayan wannan zamanin sarkin kano abdullahi bayar allah ya ji kansa ya kara masa karamar lahira sai aka zo aka ce ran sarki ya daɗe ga ɗan goya ta so daga maliya yawo yamma nan da nan ya tara ya ce a tashi addu'a sai yau da nake zancen ba ƙara jin motsin ta ba to kaga haka ake yi in an yi wannan sai ubangiji ya ya kauda duk abin da zai zama wata fitina da wata musifa to yanzu ba mu fi yin wayannan abubuwan ba yan suka taso sai kawai mu ce za mu dogara da wani abu sannan a nan kasar lokacin da aka yakin ba sasa addu'a ake a sas in an zo ba za a shiga aji ba sai an zauna an yi addu'a ko ina an raba addu'a anai sai wa'yansu misrawa malamanmu ne dama da misrawan nan sai suka ce kaga mutanen najeriya da shirme haka kurin wai kun tsaya kuna wata addu'a ku sa matasa shiga soja kurin a je a kara sai ai an sa su ya ce mu a misra matasa ne jamal abdul nasir ya tinkasa in zai tashi zai magana sai ya kai bismi sha'ab da sunan al'umma kasa ba bismillahi ba ya dinka cika baki cinka cika baki kanati swiss isra'ila za su biyo ta ake mururi isra'ila fakko raƙaba musururi isra'ila fakko raƙaba suka dinga cika baki malam isra'ila ta zo duka ɗaya ta keta gurin ta wuce kwana hudu zuwa biyar ta ruguje abinda misira take da shi ta zama defenseless ba za ta iya kare kanta ba sai dai in wani abu ya taso balle ta kai wani farmaki haka su kai musu to mutanen misira suna kallon mu kawai ran asabar kawai sai aka tashi jaridu a new nigerian gaskiya ta fi kowo aka ce an kama inugu wadda ojiku ya ce ko allah ba zai iya shiga inugu ba soja suka shiga da ƙarfi aka kwace ty dan juma shi ya kwace inugu ojiku ya tsallake ya gudu aka ce yaƙi ya ƙare sai mai sarawa kowa ya haka ce kun raina mu abin da muka yi kun gashi ku da kuka dogara ya bari an ragargaza ku muku kun ga mun yi nasara to da al'umma mu akan haka take tafiya yanzu ne ta sauka daga wannan Allah ya sa mu dawo kan daidai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na eh to yanzu a kwanta bacci ana yi mana annabi sama yana karanta ayatul kursi sai ya tofa an ya shafe jikinsa alaihissalam sannan da mu'awwizata ne falaki da nasi uku uku a tofa a shafe jiki ana aisha radiyallahu anha tace lokacin da jikin annabi alaihi ya yi tsanani sai ita ce take karanta masa wayannan kuma sai ta tofa a hannunsa sai ta ɗauka ta dinga shafa hannun jiki ta ce saboda mai albarka ne ni ba zan tofa a nuna in shafa ba amma na karanta hannun zan tofa nasa saboda albarka hannun sai in bi in shafe jikinsa da shi saboda haka ana yin wannan in aka yi aka gama to kuma sai a rufe da wannan ita ce a ƙarshe kar mutum ya ƙara cewa komai shine assalamu alaikum tsarar tsara yana cewa mun kama duniya da abin hannu ya shiga ranmu da yanzu mun kai haddin tubura ya wuce taɓin hankali sanda ake wa duniya ya kai haddin tubura ya za a yi yake cewa wace hanya za a bi ai hankali za mu yi mai hankali shine yake sanin abin da zai cuce shi ya san abin da zai amfane shi shi ne ke sanin alkhairi yake sanin sharri abinda za mu yi na farko shi ne mu raina hankalin mutuku sai hankali ya samu to sannan mu yake iya gane abinda zai amfani shi da abinda zai cutatar da shi shi kuma hankalin ba zai samu ba sai an samar da aƙida kyakkyawa idan aka samu aƙida kyakkyawa to za a samu kyakkyawan tunani in aka samu kyakkyawan tunani to za a samu kyakkyawan hali in aka samu kyakkyawan hali za a samu kyakkyawan aiki abin da yake gama mu sai mun raya aqida ta yadda da Allah subhanahu ta'ala da manzon Allah sallama da kuma cewa wannan abin shine alheri to shine zamu dawo daidai eh amma ba wannan ba ba abin da za a yi aqida ita ake gyarawa ta same ta mai kyau sai hali ya zama mai aqida ta zama mai kyau hali ya zama mai kyau kuma aiki sai ya zama kyakkyawa shi kenan alƙiyam su ake samu
Allah ya saka da alheri amma daga cikin hankali akwai lura da na gaba lura da na gaba shi sa ake son na baya a dinga kora su akan lura da na gaba in an samu cin abu in yayi a ce in ya gama ya zo ya faɗi yadda ya yi ba zai dinga zama da tsatse komai zai tafi to haka ake ana mantawa ko lokacin da alhaji usman ya rasu alhaji kansa usman tela ran da aka yi uku alhaji umaru tisha ya ce da mu daga gurin ukun nan kar a tashi sai an naɗa wa masallaci na lema ko malin tijjani baya nan ba za a saurara ba za a yi nina jin gaya masa in kuka bari aka wuce haka to allah ne san abin da zai faru kaga aka yi to irin wannan shi ake lura yanzu ga shi karatun nan shi ma hakan ake da aka zo aka ce an yi doka ta hana a daidaita sau sai muga abin da za a yi a taimaka wa mutane a yi karatun da zai zama da kowa ya bi dokar don dokar an yi ta ne saboda tsara lafiyarmu da rawukanmu da dukiyarmu da mutuncinmu ba a yi ta don zalunci ko don matsantawa ba to mai hankali sai da taimaka a bi masu tafiya ba su da abin hawa a wannan suka dogara to sai a ba su dama da za su je gida komai tafi daidai to sai muka taru aka yanke cewa ai sallar isha sai mu zo ai karatun tara a dinga tashi haka muka tafi to je sai ga mani nasiri sai ya zo to ya ga abin babba kenan tunda shi na gaba da mu ne sai ya zo ya ce dan na ganin an ce ya zo sai na ce duk yanda ake akan karatu ya zo yana zuwa ku sai ya ce magana karatun nan me aka yanke sai muka ce masa an yanke za a dinga yin karatu daga an yi isha tara a tashi sai ce in aka tashi tara to wani sai ya kai tara da rabi bai fita ba ba wani wanda zai dan ade so da zai dauke ka ya kai ka gurin ka can kuma goma ta cika yana cin sai dawo gida sai ce maganin abin nan an an yi dadda magaraba a yi karatu a isha a tashi in muka ce shikenan ka zo da halli shi sa ake son babba a guri sai ya hange wanda ya wuce na ƙasa sai muka ɗauki wannan to Allah ya saka masa alheri kuma Allah ya sa rakiya ta yi tsawo to da shi ake nasara a rayuwa amma muddar aka ce an rabu da manya wai ba za a yi wai masu sabon jini ba abin da za a yi sai da manyan wannan Allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alheri mala akwai ɗaurin aure na ahmad adamu yusuf da fatima aminu to roƙon da ya yi a nan shine ita wadda zai aura sharifiya ce shine yake cewa malam ko a takaice a mai tambihin yadda zai zauna da ita
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tambayi na na farko shine roƙi Allah ya taimake shi na biyu ya san menene annabi alaihi salam in ya sani duk abin da yake dangantaka da shi to ya hankali wannan jini na nasu ba zai karɓi wulakanci ba ba zai karɓi ƙasƙanci ba ba zai karɓi ƙiyayya ko raini ba to ya zauna da ita akan haka kuma danginsa ya addu'a kada su faɗi musamman dangin miji za su dinga wulakanta mata ɗan uwansu ba sa ɗaukanta da kima sai a yi ta abubuwa sai wanda allah ya taimaka so da ka sai ya hattara in ba haka ba duk wanda suke kewaye da shi ba wanda zai sha kuma duk wanda ya taɓa ta to annaba da sai taɓa to a ƙarshe abin ba zai masa kyau ba tun daga nan za a dinga gama da musibu iri-iri sannan kuma an mutu to anan kuma wanda zai fuskanci allah domin annaba sai shine gatan kowa a wannan filin kyamma hatta sauran annaba alaihi salatu wasallam nan sai su nuna su ba kowa ba ne ba shi kaɗai ne yake ya isa yi wani abu baya cikin firgici ko kankani to ka je kiyama kana sirikin annabi alaihi salam mai girmama annabi alaihi salam to wannan kana da sarakuta amma duk sarakuta da ka sani ta duniya da nasaba in an tashi kiyama ta mutu kullu nasabin wa sirin yankadu wa yawmal qiyama Allah mai alaice illa nasabi wa sihiri sai nasaba ta sai sarkuta da ni ita ce za a tashi da ita alqiyama to sai kai kaffa kaffa fiye da yadda kake wa kwai danye haka za ka rarrashe ta wataƙila kuma za a same ta da saurin fushi sai ban ce tana da shi amma dai ina gaya maka wannan jinin in ya na fuskarta haka za ta dinga yi duk wanda yake da wannan jinin za ka gan shi lokaci kankane abin ya fuske shi to in ya fusge shi kai kuma ka ja to karo ne tsakanin kwai da dutse wane ne zai wane ne zai kai wai ba zai kai ba to sai ai hattara kai ta roƙon Allah ya raba shaidan ya raba zuciya da yan uwanka kuma su kiyaye ita kuma a dinga rarrashin ta yan abu ya zo maimakon ta da hankali da limana domin kakan nata za a dinga duba alaihi salatu wassalam hankali ake da su kun ga sai na ali radiyallahu anhu ya je hamdanu ai ya ce da su idan al-husaini ya nemi aure ka ku ƙara ba shi sai ya haife shi sai in ya aura yana saki sai wani ya miƙe ya ce ba jikan ma'aiki ba ne sai sai sai to in za mu ba shi har ya saki so dubu sai mun ci gaba da ba shi ya ba sai suna da ya bakawa sai sai laukunta bawa balada babu jannati da qultu li hamdani dukulu bi salami da ni ne mai tsaron aljanna ce mutan garin da duk ku shiga duk ku shiga yana san sa wai manufa ce ta sa ya faɗa ce mu ba ruwan mu da wannan kuma an sai na Abubakar ya shigo gidan sai na Ali da ga shiga Al-Husayn Al-Hasan ga Annabi alaihi salam ga sai na Ali ga Fatima dan in sai na Abubakar zai masa wasa ce mai ke ya sabihan bin nabi la shabihan bi ali ya mai kama da annaba mai kama da aliba sai sai na ali ƙara jin daɗi to wanda wannan da suke da shi kuma duk inda annaba sai ya fita in dai idawo sai ya zo ya karɓe shi ya sumbance shi don ya sumbance shi albarka yake sawa tana ta bin zuri'a tana bin jinin to saboda ka yi sa'a kuma sai kokari shi zai kiyaye wannan ya je kiyama sarfuta ta annabi alaihi salamu da kuma nasaba domin da jikokinsa ‘ya'yansa zama jikokin annabi ne alaihissalam mu a ƙasar hausa muna bambancewa wanda mahaifinsa sharifi ne to sharifi wanda mahaifiyarsa kuma shi ma sharifin ne amma bahaushe yakan ce hashimi dan a gane ta wajen uwa ya samu wani ko sai zama karfin doki uwar da uban dukansu sharifai ne saboda haka allah taimake mu ya kiyaye mu wannan shi ake kulawa sannan kuma fuska ta biyu sabon annabi alaihi su ma dole sai ake kokarin kiyayewa kamar yadda na abubakar radiyallahu da muka yi magana a kansa da yawa abubuwa hankali ake da su ko wajen magana ko wasa sai ka kiyaye saboda takwaranci mutum yana kuskure ubangiji ba zai kyale shi ba kullum ina ƙara maimaita mana alhaji hamma allah ji kansa da la'asar gubar gidan hajiya gwamma yaro sunansa abubakar sai nake ce masa kamo shi nan kamo shi nan yana shagonsa ijiwo sai ya taso ya ce abubakar din matsayinsa a gurin annabi takwaransa za ka ce kamo shi nan ce ba a ba a yin wannan kakka kuma wannan yan wasan za a yi masa sai dai a ce masa ana nan ana nan sai dai wannan amma ba kamo shi nan kamo shi nan ba saboda kimar sabon annabi sallallahu alaihi musamman zan abubakar yanda iwa annabi alaihi salam to da haka sai mun kiyaye waɗannan abubuwan janibin annabi alaihi salam sai mun yi hattara kuma na ƙara jan hankalinmu a yau ni abin da na fahimta ba mu yau annabi kara yasa akan jininsa da sahabbansa duk yanda ya kamata mai musu na kiya ba mu yi ba mu yi ko mun daga duk na gaban mu aka suke akwai siddiqu namu na gyaɗe-gyaɗe in alhaji babu alhaji ya zo da shi nan gida wajen malam muƙaddami in ana zikirin juma'a dama a kusa da shi ce zo na ma'aiki wala ake ce zo nan ka zauna na manzan Allah sallam saboda wannan sunan saboda sunan ya jawo shi zo zo zo ka zauna kusa da ni haka ake wa manzan Allah sama girmamawa da abin da ya shafe shi alaihi salam haka ake lokacin da sarkin Kano Abdullahi Bayero ya ba da doki aka ka gidan malam mukaddami aka ba fa'ida aka ce kai wa sarkin tijjani na yan leman dokin tun daga nan har ije yan leman kusa da hadeja bai hau dokin ba jan sai dinga yi in an tambaye shi ya kai ke jan doki lafiya yin tsare za ka iya sai ce kun san dokin waye kun san waye bani dokin a kai kuma duk inda ya tsaya a hanya ya je gidan dagaci in ya ce guri kaza zan kai dokin wannan dagacin zai fita daga ɗakinsa na kwana ya bashi ya kwa duk mun san su saboda bai saboda ma'aiki salasalam ƙasan nan da mutane sun yi abin da ya kamata a yi yanzu ne haka kurin al'umma suke nema su sane su lalace allah taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana muwafuka Allah ka ƙara